العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala sai sake gama ma wannan halka ta mu albarka yau muna goma sha ɗaya ga watan Agusta miladiya ta Annabi Isa dan Maryam alaihi wa ala nabiyina afdal salati atammu taslimi na da shekara 2018 mun ga mu don ci gaba da karatun mu na wannan littafi mai albarka alburda ta Imam al-Busiri radiyallahu anhu wanda yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi akan alfaslul khamis wato fasali na biyar kamar yadda ya kulla babin cewa alfaslul khamis fasali na biyar fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam zai tattauna ne akan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za mu rera abiyat din insha Allah daga bisani sai mu sai a fassara tare da bayani na abin da su abiyat din suka kusa bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala al-fatih khatimi aqqa nahiyyu billahi al-azim مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي مولاي صل وسلم دائما ابدا
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساكن بلا قدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وإيث للهجر حمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومع والغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصديق لم ير ما وهم يقولون ما في الغار من أرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من ضمن الدروع وعن علم من الأطم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العهد بالعهد ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله a wannan babi da ya kulla na mu'jizozi na shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauko kaɗan daga ciki na mu'jizozi ɗin ya kulla a wannan babi na shi cikin babobansa guda goma na wannan littafi ah, saboda muhimmancin ita mu'jiza Ah, duk da mun sani mu'jiza aba ce da take bayyana annabtan annabi kowane annabi yana da mu'jiza duk annabi na da mu'jiza Ah, ah, sai dai wani za ka ga kaɗan ne shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu mu'jizozinsa ba kamar na sauran annabawa ba ne kamar annabi salihu alaihi salatu wa ala nabiyina afdalul taslimi yana da mu'jiza ce guda ɗaya ita ce taguwan nan hadhi ayatul eh, in eh, hadhi naqatullahi lakum aya ita ce kawai mu'jizar ta ayatul lahi Ah, so kowa ne wani zaka ga ɗan eh, biyu uku hudu haka irin annabi musa Qur'ani ya ce tisu ayat yake da shi su tara mu'jizu to kowa ne da nashi amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato nashi ya fi karfin kirge haka maulan mu shekul islami shi ibrahim ya faɗa ya ce menene yake cewa wata adadu ayil mustafa laysa nafi'an laysa ushayra al-ushri ma fi sahaifi ya zaka kidaya mu'jizozin shugaba sallallahu wato ba shi da wani amfani saboda me dukkan abubuwan da suke cikin littattafa da aka rubuta na mujizozi ba laisa ushairal ushir ba su kai ma ushairal ushir ba ba ushirul ushir ba ba ushairal ushir so saboda haka mun yi bayani a lokacin da muka fassara wannan guri me ake nufi da ushairal ushiri a can cikin diwani lokacin da muka yi wannan harafi din na alfa na cikin diwanin tafsir lusu so sannan kuma dukkan ba annabi kawai duk matsayinsa mu'jizarsa tana shuɗewa ne da shuɗewansa an gane da ya wuce mu'jizan ta tsaya kenan ha dalla ina taguwan annabi salihu a yau alayhi salam babu ina tisu ayat na annabi musa babu amma mu'jizozin shugabanmu annabi Muhammadu sallam har gobe ya yi intiqali ilar rafiqil ala amma suna nan suna aiki bal yadda shehu mushi ibrahim rajalla tare yake cewa wa ayatu wa ayatuhum ayatuhu wa huwa qad saqa jushan bi faidin min bananil lataif mu'jizozin su ai duka mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma nasu dai kam ya tsaya to amma kuma har gobe akwai wannan din a mujizozin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wata mujiza da tuna na wani ba annabi ya ka samu akwai ta a zamanin mu za ka yi mamaki ya ce to a to ina ina yi taguwa taguwa ta wuce rediyon kamala ai dabbatun ne min al-arbi Allah ya ce idza waqa alqawlu yace zai fitar da dabba min al-ard to ai ba wata dabba min al-ard ta wuce rediyo dabba ce min al-ard saboda katako da roba da karfe da dalma ake ta dukan su min al-ard ne ga ta tana magana saboda haka hannu da annabi Musa ke sawa a hamata ya fitar a gas ke fa lantarkin mu sandan da yake bugawa ruwa ya watso shine famfon mu kana buga sai sha kai ma ba ma mu jiza bane muka kawai an bamu ne mu mora kawai annabi isa alayhi salam likitancin da yayi a zamanin sa ubri'u lak ma wa lak rasa ulil maut bi idnillah sai gashi nan sana'a ne ma a wurin mutane sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a ce raya mata ce gashi nan likita zai buga ma allura mutuwa ka mutu sannan ka tashi wa uyil mauti ka mutu an gama a kakkaɗe jikinka a fidda hanji a ajiye a gefe a cire abin da za a cire a mayar a ɗinke a sake ɗinke tumbin ka tashi wa gaba alluran bacci ne bacci ina da Allah wani ma na gefe a kan gano sai ya je bacci a fede shi mu gani in ba zai farka ba ko ba zai motsa ba ko ku yi ka allura wannan kamar yana bacci ka gani in ya farka in kun fara dambe ba wani bacci sakayawa ne kawai ai dukkan mu muna bacci a zuwa dan tsaga mutum ko da reza a gani bai ba da gudu ba so su ne nan za a kawo wato kaɗan-kaɗan za a takuro saboda me saboda abin bayi da iyaka kuma mun sani mujizarsa ba ita ce darajarsa ba mujizarsa ba ita ce darajarsa ba kamar yadda za mu ci mujizarsa mai bayyana nubuwa da take gwada darajarsa ne an fahimce ni? saboda launa sabat qadruhu eh qadarahu launa sabat qadarahu ayatuhu izaman ahyasmuhu ila yud'a dari sarfimami zamu zo zamu zo da mu'jizarsa ta yi daidaici alƙadarinsa girmansa kenan to da an zo kan kabari an ce kai kabarin nan tashi don muhammadu sassan wallahi sai kawai ka ga mutum ya miki kowane kabari kuwa amma mu'jiza wani abu ne alama ne na nuna shi wannan ba annabi ne ba ma shine annabtar ba billanta na ainihin mai annabtar جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم معجزة ليك حوانا بيتي الأشجار bishiyoyi ja'at sajidatan ta taho tana mai kankan da kai li da'watihi saboda amsa kiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an yi idlaqi na sujada ne amma ana nufin khudu'i ma'ana kankan da kai sai aka yi idlaqin sujada dama karshen ladabi kenan wanda ake wa Allah a faɗi yi sujada ba wanda ake wa sai shi to ƙarshen ladabi da da za a yi a duniya babu wanda ya cancanci aiwa sai Allah tunda sujada ma gaba ɗaya ake masa to sai aka nuna aka yi itlaki da irin sujada amma ana nufin khudu'i ma'ana kankan da kai suka suna masu kankan da kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lida'awati kissa ce wadda mai faɗin gaske mai faɗin gaske duk wanda yake zuwa makarantar maulidi ya san da ita kamar yadda wato ta zo a cikin mu'jamul kabir na imam tabarani radiyallahu anhu ta zo kuma a cikin babban tafsirin nan na ibn kabirin abul fida sannan ta zo a cikin babban tafsirin nan na imam al-qurtubi radiyallahu anhu haka nan kuma ibn kabirin inda ya kawo ta a cikin albidaya wal nihaya nashi littafin tarihi sira kenan haka a wurare daban-daban dai na takaita wato sun kakkawo wannan hikaya ta wannan balarabe da ya zo ya samu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da annabi ya nemi ya musulunta ya ce waye zai ma shaidan kai abin da kake kira na da shi da in shigo cikin sa din cewa da gaske ne sai ce wancan bishiyar ma za ta iya in kana so bishiya ya ce kwarai to ta yaya za a yi ta yi maka shaida da yace je ka ce ta amsa kiran rasulullahi halarabin kawai ya tafi bisa mamaki wa irin kawai gaɗe zai je ya faɗa ya gani ne zai faru ya ce bishiya to wai ka amsa kiran manzon Allah su sai ya ga bishiya ta yi haka ta kwanta ta gefen dama sanda saiwoyinta ga baki na gefen hagu suka tugu gaba da ta sake tasowa ta kwanta ta gefen hagu sanda duk wani abin da ake kira reshe ta bangaren dama ya tuge gaba ɗayansa ta sake kwantawa gaba sanda ressan baya duka suka tugu ta sake yin baya ta kwanta ressan baya suka gaba suka tugu gaba ya sai gashi tana jawuwa fi har gaban manzon Allah ya ce mata ke bishiya me waye ni sai ta sabi ta sabi kirari sai jinjina ta ce shi manzon Allah kai shaida annabi ya ce sai me ko gashi ta yi shaida sai me karshe annabi ya umurce ta ta koma inda take ta je ta kafu kamar ma ba a yi wannan abin da aka yi ba sallallahu alaihi wa sallam don ya gwada ma cikar mu'jizarsa in ya ga dama zai bar bishiyar ita kan tafi ta kenan na ce koma sake mar abun da ma wataƙila ba a yi tsammanin sa ba tunda ta fito ka ai ta mutu an gama ai tuge ta kuma ta rayu a ta koma gwada ma ko kawai ba wani ganyenta da ya hukwa ne billi a ce ai fitowan har ya illata ta yadda take ta zo ta shaida ta koma wannan yana gwada ma babbar maganar da shehu ibrahim jalata ya faɗa a cikin diwani jamadatu hazal kauli tadrimu amadan kazal ujmu wal a'jabu min ba'di urbi sandararrun abubuwa ma sun san waye manzon Allah su in ya bukaci su kawo mar gudumowa cikin sha'anin isar da saƙonsa da yake wa Allah to yanzu yanzu zaka ga hubban wa karamatan sam'an wa da'atan alal ra'si wal aini za su mika wuya ga manzon Allah su yadda Allah yake cewa walahu aslamu aslama man fis samawati wal ardi daw'an wa karha to haka ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam komai yana cikin marbi ja'atil ashjaru bishiyoyi sun zo sajidatan halin kasancewansu suna masu kankan da kai suna masu jada li da'awati don amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi da aika kira su tamshi ila bishiyoyin suna tafiya zuwa gare shi ala tsakin bisa makan gama bila kadami babu diddige abun mamaki ai bawan Allah wai abun da zai baka mamaki dan adam ka ai da kafa yake tafiya da Allah yanke wannan tafukan kafan ka tashi ka tsaya mu gani in zai yi da dungulmin kafa haka zai yi to wai abun mamakin bishan tana tafiya ala sakin bisa matsayin gyama bila katami babu ma kuma kafa da zai tokare ta yadda kafafuwan nan suke tallafa mana muke tafiya to babu su ainihin matsayin jaman ne kawai cingalalin kafan kawai take tafiya kaga ya fi mamaki yau da an da tana bishiya tana da kafa ne tafin kafa tambakwan in ji fulani sai ta tafi tap tap tap tap tap ta taka to ai ba mamaki sosai belle a ce kuma akan ainihin makyangyaman ta tafi wannan shi ma mamaki ne kan mamaki tafiyan nata ma ai mamaki ne belle tafiya ba ba ba tafin kafa tamshi ilai tana tafiya zuwa gare shi ala sakin bisa makyangyama bila kadami ba tare da tafin kafa ba ka annama sadarat sadaran kai ka ce ta zana wani rubutu ne a tafiyan da take fi da ta jawo din kasa akwai kila ƙasa ko turbaya sai ka anna ma sadara sadara kai ka ce ta rubuta wata sadara ce lima kasabat furuha domin abinda rassanta sukan rubuta in ka dube shi saboda kyansa sai ka dauka bishiyan wata sadara ta zana sadaran zane rubutu na rubutu haka zane shi yasa ake kiran wato miƙeƙe mai kyau shi yasa ake kiran rula da misdara da larabci misdaratu mai zana layi ya miƙe ba karkata shi ne ka an ma sadara sadara yanzu sadara kam gashi nan ai a littattafan kunnan gaba daya rubutu a miƙe haka na rubuta layi daya na rubutu shine sakara to ka annama sakarat sakarat kaman kai in ka dubi eh, wato kaman ta zana wani rubutu ne lima ka tabat furuha saboda abinda rassanta suka rubuta a wurin tafowa ne me suka rubuta abinda suka rubuta din min badi'il khatti na wani rubutu wato mai kayatarwa mai kayatarwa min badi'il khatti na wani zane da ta yi mai kayatarwa rubutu mai kayatarwa billaqani a tsakiyar hanya da ta biyo ta zo gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam allaqam shine tsakiyar hanya da ta jawo din sai ta yi wani layi a miƙe mai kayatarwa in ka ganshi kamar kenan misalin sa kamar irin yadda idan an yi kwalta tsakiyar kwalta din ba ana zana wani layi ba da farin fenti in ka hangi kwaltar nan ga ta faɗa ga layin da sai ka ga abun gwanin sha'awa ya raba tsakanin kwaltar shine bil laqabi din tsakiyar hanya ta zana wannan zane kaga ta wato ta yi mu'jiza ta kuma yi wa hanyar da ta biyo din ado saboda ne mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam مثل القمامة أن صار صائرة تقيه حر وقيس للحجيب حج تو كاغا وتا معجزة كما تا uku ta biyu kenan مثل القمامة a wato nan gurin akwai maganganu wannan mujiza da muka gama magana mislul gamamati irin yadda ita bishiyan ta yi mislul gamamati wato fi'ilul ashjari mislu fi'ilil gamamati irin yadda bishiyar nan ta yi irin yadda girgije ma ta yi ne shi ne mislu kenan amma yana zuwa da misla mislu ɗin kaga mubtada ne mislu fi'ilil ashjari mislu fi'ilil gamamati yadda bishiyar nan ta yi wa manzon Allah sassan da ya nemi ta bayyanar da annabtarsa to mislu fi'ilil gamamati irin haka kuwa girgije ma yake aikatawa ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi domin a gane annabtansa ko kuma mislal gamamati ai wa hadhihi al-aya mithla ayatil gamamati wannan mu'jiza da muka gama magananta ai irin mu'jiza ce ta girgije da take gwada take bin annabi duk inda tana kare shi daga zafi iri ɗaya ne so anyway mana irin yadda girgije ta yi mizulul gamamati misali irin na girgije anna tsara sa'iratan sa'iratan ita girgije din tana mai tafiya annasara duk inda annabi Muhammad ya tafi fa'idatan tana tafiya annasara duk inda annabi yayi to nan take bin sa tana sama saitin kansa tana masa lema ba sai an yi irin nasara kuna an samu an nada wani an bashi hagalare hagalarin sarkin lema sai ka ga yana juya lema yana bin sarki sarki yana kan doki shi kuma yana bin sarki yana juya lema mai tsawon sandan riko din nan da ake kaga ana yawo da leman haka sarki na tafiya yana bin sa da sauri sauri a'a ba sai mun rasulullahi sallallahu sarautar sa ai ba ta duniya bane ta duniya da lahira wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira to an fara testawa ne irin na lahiran daga nan duniya guda ma shi na daban ne girgije Allah yake ya halitta na musamman yana bin sa duk inda sa'iratan annasara tana mai tafiya duk inda annabi ya dosa ya nufa ya tafi to tana binsa tana mar inuwa ba wani sarkin lema ita ma ba wanda ya rike ta ma don ka gane kudura ta ubangiji da isa na cikar alkadarin manzon Allah su ba wani mai rike ta ita take binsa kawai sahara al ilahu kawai sa tasiru an nasara aha ta iya harra wa isi ko tana kiyaye manzon Allah tsananin zafi na rana har rawaɗi su kiyaye tana taƙihi har rawaɗi su tana kiyaye shi daga tsananin zafin rana lil hajiri na gargar lokacin garge na rana ɗin hani mai yawan tafarfasa lokacin da rana take kai makura wurin zafi ɗin nan to in ta zo shi dai manzon Allah bai san ana yi ba bai san ana yi ba ta zo ta tare iya saitinsa sai dai ka ɗosa na kai kam amma ita aikinta shi take yi wa kawai shi ne ta ƙi har rawa isil tana kiyaye shi wato tsananin zafin rana lil hajiri na lokacin karge hami mai tsananin tafarfasa mai tsananin ƙuna lokacin da rana take tsananin ƙuna in ka taka ƙasa ka duba tsananin nisan da rana take da shi tsakaninmu da ita fa tafiyan wajen shekara dubu kusan sama da biyu amma in ka taka kafanka kaman kaman zai kone wani lokaci lokacin garke ne na rana ko to shi bai san wannan ba yana tafiya tana kare shi wannan shi ma dai akwai hadisai da da suka zo a cikin littattafa na tarihi da suka tabbatar da wannan lokacin da sayyidina rasulullahi ya tafi da babbansa abu talib baban sai na ali dan abi talib radiyallahu anhu za su je sham suriya kenan don rakiya da yawa shi babban nasa da suka je wani wuri za su huta sun zo kusa da wani bawan allah mai yawan ibada na addinin alul kitabi banu isra'ila ne shi to yana cikin wata hemarsa wanda ya yi ta baya ma fita sai aka zo za a huta shugaba alaihi salatu wassalam ya kama wani wuri gindin wata bishiya bawan Allah nan ya hange shi da ya hange shi a gindin bishiyar nan sai ya zo ya kira ya ce wannan wancan yaro kam da suwa waye yake babbansa ya ce gani ya ce kai wayensa ne ce ni babansa ne ya ce kai babansa kuwa ya ce kwarai da kai idana ne ya matsa da ya ce kai ka aibe shi babansa hakikatan ya ce a dan kanina ne ya ce yawwa na san za a yi haka ya ce wannan ya ce wannan yaron dai a abin da ya tabbata a yanzu maganar da muke yin nan bai kamata babansa yana duniya ba a yanda muka san shi muka karanta shi kai kaji ya ce yawwa na san za a yi haka ya ce tofin da nake so da kai yaron nan ina za ka ke da shi ya ce zan tafi ya ka za ka za mu je sham ya ce to ku koma da shi kar ku karisa saboda abin da nake jin tsoro yahuda yan uwana za su gan shi kuma za su ya ɓoye gaskiya su kashe shi saboda hasada na cewa balarabe ne shi mun yi tsammanin a cikin mu zai fito to tun da ya zama ya saba to ba mamaki a samu waɗansu wanda ba su da imani su je su kashe shi shi bai san sai da na rasulullahi sai sallallahu alaihi wasallam Allah ne annabi Musa ma fir'aunan da yake neman ruwa a jallo yana yanka na jijiyoyi sama na jirajirai ya yanka sama da dubu tis'in a kan annabi Musa shi kaɗai Allah ya kawo mai shi hakan cinyar sarki ya ce gashi Musa yanka shi ka isa ba kai kake neman Musa ba kana yanka jirajiran da ba su ci ba su sha ba to gashi hakan cinyar ka yanka shi ka isa yayanku ha ai Allah ya ce ma bari ka ji Musa a lisanul hali bayan baka isa ba in yi fito na fito da kai don shi Allah in kana in za a yi fada ka san wai ana dan likibo ai irin wai ya ake cewa abun ne Hausawa suke cewa wai yakin sunkuru ka buya kai ka ga aka yi ciki hide a sudi a lablaka Allah physical combat zai da kai in ka isa kai kai kake neman su ɗauka shi a hannunka a kan cinyanka yan kashi Allah ce ba haka ba ma'ai musa nawa bari in gwada ma ma na fi ƙarfi ka kai za ka rene shi har ya girma sannan kuma kai za ka biya babarsa kuɗi ta rika sayar da shi kuma hakan aka yi da shi da babarsa annabi musa ya rene su a suka girma to shine Allah da ya yi wa annabi musa wannan katon kafirin da yake neman tsaro a jallo zai kashe shi Allah ya shiga tsakanin su ya hana ya iya yin tasirin duwa da yimar wani abu bai iya yi komai ba ya kake zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan din bai sani bane iya zalika mablaghu min al-ilm eh iya ilimin sa inda kai kenan shi wannan rahibi amma ya ya kake zato wai har a su kashe shi Allah da ya alkawari zai turo annabi karshen zamani gashi nan ya ya faso duniya sannan wai wani ya zo ya ce zai hana Allah a yi hakan suke ce masa wannan ɗa da kake tare da shi shine annabin karshen zamani shine shugaban halittar Allah gaba ɗaya shine kaza shine kaza ita lissafi inna abu dalib ya ce to kai magana ya ce kaga bishiyan can da ya je zauna karkashin ta ya ce tun da annabi isa ya tafi ba a sake samun wanda ya zauna karkashin bishiyan nan ba sai shi kowaye bai sai zauna karkashin bishiyan nan ba banda ba annabi ya ce tun da kaga ya zauna daga nan kawai shikenan na gane karatu kuma na dube shi daga shi ne kawai duk abin da muka karanta din gashi nan ya ishe ka ya ce masa za ka ga abubuwan mamaki tare da shi in kana tafiya lura za ka ga girgiza sama shi ba lura ba sai aka ji girgije na bisa sai ga shi an tashi za a tafi sai ga girgije a sama shi bai an kara ba ga wani ya bashi karatu shi da kayansa wai wai wai wai wani abu akan matan sarki da ido da tsagani sai ya ji abu kawai a'a an zo ana tafiya an je za a huta ma'aiki alaihi salatu wassalamu mutane sun zo sun cika inda za a zauna din gindin bishiya a rana ake yi sai suka cika wurin ba inda zai zauna sai koma gefe wani kauli aka ce sai aka ga wannan girgizan ya ji ya masa rumfa kawai aka yana zaune yana shan AC daga Allah kawai sallallahu alaihi a'a wata kaya aka ce ya je an zauna a bishiya wani suna zaune ta inda inuwan take an gane duka suna zazzaune sai wurin ya cika sai ta inda babu inuwa sai ma'aiki ya zai kama wuri daya sai aka ga inuwan ta yi ta yi divert ta dawo wurin shugaba alaihi salatu wasalam an samu ma fawqal ka'ida kenan la mahalla lahu min al-iraq eh ka san ai ka'ida ita rana take bi rana yayi gabar ita ta yamma to sai yau gashi sun yi gabar din misali wai nake yi da ita da rana duka inuwar kai je ka ma fawqal ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi Allah na kishi ma'aiki alaihi salatu wassalam gode Allah da ya sa muna cikin masu ganin girmansa da isassa da cikarsa muke kuma yarda da duk abin da ake faɗi da darajarsa kuma wannan abu ba wai a'a shashi faɗi bane ba shashi faɗi bane abu ne a rubuce a littattafa yana nan cike fal bima fihi al-kifaya wa ziyada har da ƙari don su abubuwa bare su zo akan mutum gaba ɗaya iya jero su ba sai dai ya tsaya daidai abin da ya sawwaka wato sai kuma za mu ƙara baiti ɗaya saboda ina da darura na tafiya mu'jiza ne idan muka yi sai a yi mana afuwa sai mu tashi alaga a ƙasamtu bil kamaril mun shakki inna lahu min kalbi nisbatan mabruratal qasam shi za mu kwana a kai saboda darura ta tafiya din na fi so mu yanke lokacin karatu saboda samun tafi za mu je insha Allah mas'ala ta makaranta za mu je gurin insha Allah gurin sayyida Amina yar Maulana Mushafta Rasulun Bauchi radiyallahu ta'ala anhu da mijinta coordinator na makarantun akan wani ishi da ya taso urgent a kasamtu mabururatal kasai an gane a kasantu ina rantsuwa bil kamari ina rantsuwan nan da ubangijin wata almunshaki wanda take ta tsage din nan rantsuwan kuma mabaruratal kasari rantsuwa ta gaskiya kubutacciya wadda ba za a yi mata kafara ba in ka gani rantsuwa an yi kafara to an samu akasi to wannan mabukutacciyar rantsuwa mabruratal kasabi a kasantu mabruratal kasabi na ya rantse rantsuwa kuma kubutacce kubutacciyar rantsuwa ta gaskiya kenan da mai karantse imamul busiri yace bil kamari mun shakki na rantse da ubangijin wata abin tsagawa wadda ta tsage din nan to kaga wannan ma mu'jiza ce guda daya mai zaman kanta bismillahir rahmanir rahim اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرض ويقول سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستمر ولقد إيه إيه ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر saboda haka kaga ma qur'ani kansa ya kawo mu'jiza ba ma sai an je wani hadisi ba duk da za a iya zuwa din amma dai in an ce qur'ani ya zo da akwai magana ta gane Allah ce sai ka taraba ta sa'adu lalle alƙiyama ta matsu saboda me wan shaqqal qamar wata ta tsage tsagewan watan nan yana gwada alƙiyama ta zo kusa so menene ya faru abin da ya faru shine larabawa mushirkan makka sun nemi mu'jiza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka challenging ɗinsa suka ce idan ka isa a'udhu billahi kai manzo ne wannan wata da muke kallo a sama ka faɗo da shi ƙasa ya sauko ba wai in ya sauko magana ta ƙare ba ba ta ƙare ba bayan ya sauko ɗin ya yarda ya ji magananka ya yi ma biyayya ya sauko ka raba shi gida biyu in ka raba shi ma ka umurci rabi ɗayan ya je ya hau kan dutsen jabal abad ubaisi dai kuma nan suka nuna mar da sannan ya yi kaza ya yi suka faɗi abubuwan da kamar irin kawai ba za su yi ba ina annabi ya ce ina in nayi za ku za ku imani da abin da nazo da shi ka ji mai tausayi sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu sai ce kai wata sauko fi take kawai faɗa da cikawa kawai sai ga wata ta sauko ya ce tsage biyu ya zage kai rabi tafi kan jabal baku baisi kai kuma sau zama a kasansa haka har ma da yake ba wuri ba sau ɗaya bane abin ya faru an ce a wani ƙaulin ya umurci watan ta shiga ta ƙosinsa ta fita ta zagaya ta yi kaza duk abin da suka nema dai sallan sallan ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma da suka umurce shi wai ai in ya isa ya sa kazan nan ta yi kwai ko babu ba lokacin yin koyi ta bari amma annabi ya sa ta yi annabi wai ta yi kwai kasan in an san kaza ta gama misali ba lokacin yin koyi ta bane kasa akwai ai ta din da ba zai yi goma ta yi ko misali tana da jirajirai na ya'yan kaji ya'yan tsako ka gaya min taya za ta kai kwai a dai hankali ga da al'ada to a irin hakan misali sai suka ce ya sa kazan nan ta yi kwai sai gashi kaza ta yi ko guda nawa kuke so ta yi haba ai ba su da hankali ne ma'aiki ya kira ya yi musu duk abin da suke so ne amma abin mamaki Allah ce wa iya rawayatar idan suka ga mu'jiza din annabi ya sun nemi yayi mu'jiza in suka ga mu'jiza din yu'ridu maimakon su sallama yadda suka yi alkawari yi uridu sai su kau da kai wai kulu sirrin mustamir yau sai a wannan dabo ne asiri ne annabi ya mana ya sirce mu ne sirin ma kuma wanda yake mustamirri wanda ya yi nisa sosai ya doge ya tafi saboda abinda suka ce ha muhammadu mu kai wa rufa ido mun san ka rufa ido ka mana ka bari gari ya waye akwai masu dawowa daga sham daga ina-ina mu tambaye su sun ga haka a can tafi mu yarda da kai aka jira fatake suka zo wai shin lokaci kaza daidai lokaci kaza akwai abin da kuka gani a sama kwarai wata ta sauko ce kai muhammadu lallai abu jahil ya ce lallai lamarin kan ya girmama ya kawuta ya ce sihirin muhammadu ya gawurta ya isa wai a uzubillahi kai kai kai sahira bihil qarib wal ba'id wai inji abu jahl wai ya tsirci na kusa da na nesa ba har su ma baka basu ba auzu billahi shi ne wai ulusiru mustadir din kiyawa kazzabu wattabau awa suka ƙaryata suka bi son zuciyarsu kullu amrin mustaqim Allah ce kawai lamari sai ya tabbata insha Allah duk abin da suke a yake gaya musu din nan suna gani kamar wasa sai ya tabbata to saboda haka dai shine nan Imam Busairi yake faɗi a qasamtu bil kamar na rantse da ubangijin wata al-mushaqqi wanda ya tsage din nan rantsuwan kuma mabruratul qasami kubutaccen rantsuwa cewa inna lahu min qalbihi nisbatan inna lahu ku sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kalbi daga zuciyar sannan mai daraja wato nisbatan wato akwai dangantaka da wannan hadisa da ta faru na wata akwai munasaba akwai dangantaka tsakanin zuciyar manzon Allah da wannan munasaba da wata da ta tsani yadda wata ta tsage haka zuciyar manzon Allah ta tsage ko mala'ika zai tsaga shi ne munasab ko dangantaka dukan mu'jizozi ne kuma wannan mu'jiza da muke magana inna lahu min qalbi nisbata shi manzon Allah a wannan mu'jiza ta tsagewan wata na da dangantaka da zuciyar manzon Allah ita ma ta tsage kuma mu'jiza ce yadda wancan tsagewan wata mu'jiza ce akwai dangantaka na mu'jiza ta tsaga zuciya ko irjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin mamaki yadda ya faru ba sau ɗaya ba a wata haka tsagewan tsaga zuciyar manzon Allah ba sau ɗaya ba shi ba kafin annabta an tsaga bayan annabta an tsaga kafin annabta lokacin da suka zo suka kwantar da shi wurin yara ƴan uwansa din nan suna kiwo ko yara suka gudu da suka ga wannan haka din an fasa zuciya kirjin sa suka je suka fara a gida hankalin sayyidatuna halimatu sa'diya ya tashi da ita da mijinta suka taho ta gudu suka zo ka samu annabi ba abin da ya same shi yana zaune ya aka yace lafiya yace lafiya kana menene ya same ka da wasu mutane ne guda biyu suka zo suka kama ni suka kwantar da ni suka fasa kirjina suka fasa zuciya suka ciro zuciya ta suka hede ta suka cire wani abu a ciki ina wurin nuna mana suka daga riga ba su ga komai ba ka ce kai wannan yaro akwai matsala mu mai da shi kawai kar wani jinnu ya same shi abu ya zo ya shafe mu suka tattara shi suna koma suka ga abubuwan su sun fara lalacewa kace kan yaron na dauko shi kawai aka ke zuwa ne min an kurma aka ba su shi yana dawa ko me koma noma sallallahu alaihi wasallam to lokacin kuma bayan aika ya zama kuhula ta zo ya je Isra'ila mai raji din nan nan ma kafin aje an tsaga shi wasu malamai suna cewa ya kai sa hudu aka tsaga kirjin manzon Allah su a tsaga a wanke a tsage a tsaga a wanke sa hudu akwai riwayan sau biyar amma na biyar din ba mashhuriya ba ce kamar yadda dai Zainuddin Al-Hafiz Al-Iraqi ya kawo a cikin alfiya da muka riga muka karanta in kun tuna wannan shine abin da ake kawa wato akwai munasaba tsakanin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaga da kuma tsagewan wata ma'ana yana kawa akwai dangantaka yadda wancan mu'jiza ce ta tsagewan wata haka mu'jiza ce tsagi tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ina ga za mu takaita a nan saboda larura da na faɗa ai afuwa mun kusan ma tayin din namu ina amma dai za mu kwana a nan din saboda larura da tafiya ta samu insha Allah alaikum labbai ku labbai Allah Allah eh Allah labbai ku sai na gajiya